بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar 16 ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1419 wanda ya daidai da 4 ga watan disamba 1998 ashekul muhaddis al'allamatun nihrir abu abdurrahman muhammad nasir din albani wa hafizahullahu ya ce as-salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa mawdi'uha wa siyaguha salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma wuraren da ake yin shi a cikin sallah da kuma sigogi da lafuzza waɗanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗannan salatai da za a kawo maka su ne salatan da suka zo daga harshe mai tsarki su ne suke fassara wancan salati da Allah ya ce a yi wa annabi a Qur'ani idan har ka sake baka samu ɗaya daga cikin irin waɗannan kake yi ba ka sani da cewa baka taɓa wa annabi salati ba tun da ka fara addinin musulunci kamar yadda ka san in an ce ka karanta alhamdu a sallah in ka je ka tsara wata irin alhamdu daban baka je kayi suratul fatiha ba to tun da kake sallah baka taɓa fatiha ba to haka alqur'ani da yace ayi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama salati sai annabi ya karantar da waɗannan salatai to wannan ya nuna wannan salatai su ne salatan da Allah yake cewa ayi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai dai salati irin wannan yayin ambatan shi shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi ya karantar aka ji yakan yi irin haka in ya ambaci ainihin wato sunan shi ko sunan wani annabi cikin annabawa kamar annabi Ibrahim ko annabi Musa yakan ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan kam wajen ambato kenan amma aka ce a yi salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to irin waɗannan salatai da za ka zo ka ji su guda bakwai ka yi ƙoƙari yadda suke ka haddace su abin duk da ka ji babu a wannan lafazin kar ka ɗauko daga wancan lafazin ka haɗa ba haka ake yi ba ba za ka ɗauko suratul hujurati ka cuɗa ta da suratul fatih ka ce ai duk qur'ani bane dole in ka gama wannan ka shiga wannan in ka gama wannan ka shiga wannan to haka wannan salati ka yi taka tsantsar kar ka ƙara sayidina kar ka ƙara duk wani abin da ka ji ɗin nan ka tsaya daidai wa daida a nan saboda in annabi ya karantar da su wannan salati sai ya sa sun maimaita ya tabbatar da sun haddace kamar yadda ya biya musu ba su yi ƙari ba ba su yi ragi ba haka in ya koya musu aya alƙur'ani haka in ya koya musu tahiya haka in ya koya musu duk wata addu'a sai ya biya musu ya maimaita ya koma ya sake maimaitawa sa'an nan sai ya ce su biya da zarar ya ji ka ka canza ko ka ƙara ko ka yi kwan gaba ko ka yi kwan baya sai ce ni ban koya maka haka ba shi yasa annabi ya zo ya karantar da wani sahabi addu'ar da ake in za a kwanta bacci imam al-bukhari ya ruwaito ta da sauran malamai wannan sahabi da annabi ya ce to ka karanta in ji sai ya zo karantawa cikin lafazi sai ya ce allahumma amantu amantu bi rasulika allazi arsalta sai annabi ya ce ni ban koya maka cewa bi rasulika ba ce maka ne amantu bi nabiyika yadda na koya maka ka tsaya nan ba ni son karambani da zangayi to kaga tun daga can mutane bid'a take neman ce musu daɗi annabi yana tauye su yana cewa a tsaya inda ake to haka zamanin sahabbai kowa sai a koya mishi kaza sai kaga yana kokarin ya ainihin ja da baya sai sahabbai sun takura linzamin shi ka tsaya inda aka ce ka tsaya shi yasa ya jama'a kowa ya kokari ya haddace waɗannan salatai na annabi sallallahu alaihi wa sallama duk salatin da ka san kana shekara arba'in sittin ɗari shekarar ka talatin ashirin ko shekarar ka biyar matukar ka ji bai dace da wannan ba to sai kai kokari ka aje wannan gefe ɗaya wannan bid'a kake saban Allah kake ada bambanci kawai ba za a zarge ka ba saboda mai tunda ka ji gaskiya yanzu ka rike ta sai a ce ka zama cikin insha Allahu allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu waɗanda in suka ji zance sai su dubi wanne ne ahsan wanne ne yafi kyau to kullum annabi zai fara karatu zai fara wa'azi zai fara jawabi ko hutuba a cikin hutuban hajar shi sai ya ce fa inna khairal kalami kalamullahi wa ahsanal hadi sai ce hadi muhammadin mafi kyawun shiriya ita ce shiriya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka duk yadda kake ganin kyan wancan salati da kake da inda kake jin akwai kalmomi na kambamawa a ciki Allah baya son irin shi baya son irin naka yana son irin wanda ya fito daga harshen annabin shi ne yasa jama'a a tsaya akan abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama duk wani wanda ya kawo maka sabanin wannan to abin da ake mukabalanta shi da shi shine yayi maka irin aikin da shi wannan malami zai zo ya nuna maka yayi duk wani salati in wani ya kawo maka ka ce ya nuna maka littafin da ya ɗauko shi da isnadi aiki na farko kenan aiki na biyu ya tabbatar maka da cewa isnadin ya inganta a ilmance ga abu son zuciya ba shikenan sai ka karba amma matukar bai kawo ba kawai Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli ala Muhammadin sai a ce a ina ya zo da isnadi waye karantar da kai malamin ka waye karantar da shi har zuwa kan annabi sai a bincike ku isnadin ya inganta in ku a wani littafi ka ɗauko to ina isnadi ba kawai ka zo ka kawo mana abu ba dan haka da wannan Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim da kuke yi da waɗancan ƴan ɗariƙa da ke salatul fati duk ɗaya ne bambancin kawai shine su tasu sai suka ƙara da ƙarya suka ce wahayinta aka yi suka yi ƙarya ta biyu suka ce darajarta ta fi sauke alƙur'ani sau dubu shida bambanci kenan amma min haisul bid'iyya ta kasancewar ta bid'a yadda ka san salatul fati bid'a ce to haka yin Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim da kuke yi bid'a ce ba ta da asali shi yasa an kasan ka ne ka tuba sannan ka gyara in ka san ka karantar da yan islamiyar ka to gobe aiki ya same ka ka je kai kokarin izalatul bid'a wa iqamatis sunna ka kankare waccan bid'a da ka karantar da su sannan ka koya musu wanda ya zo daga harshen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ka tuba istighfari sai kai istighfari dan ka karantar da mugun abu ya kamata kowa ya san wannan duk abin da aka ce Allah yana da nashi ko annabi na da nashi in ka karantar da akasin wannan to ka taimaka wajen rushe wancan to imar maza bayan da ka zo ka tabbatar da naka rusashe ne to kai istighfari duk wanda ka san ka koyar barna kai kokarin ka je ka rushe barnan nan ka tabbatar da abin da yake gyara ne shi yasa Allah ya ji kan wannan babban malami wannan mutumin kasar Ghana mai littafin Risalatu Da'i ila Sunna wannan malami ya ce babban malami ne shi a cikin ɗariƙar Tijjaniya su ne wato rukunin akbar na addinin ɗariƙa su ne rukunin ɗariƙar mutumin ƙasar Ghana ne ya ce sun bi sun yaɗa wannan ɗariƙa sun yi duk ɓarnar da ake babu wadda ba su ba ya ce lokacin da Allah ya mishi gamdakatar ya gane addinin musulunci ya gane sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce bai yi bacci ba a wannan daren sai je kwankwasa kofar ka ka fito lafiya lau ba hauka ne ba ba taɓuwa ne ba amma wannan ɗariƙa da muka baku mun gane cewa maguzanci ce ba addinin musulunci ba ce mu ma mun tuba mun koma ga Allah kai ma ka tuba ka koma ga Allah in ba haka ba duniya da lahira ban san ka ba baka san ni ba ba ni baka haka ya ce har asbahin ta yi mishi yana wannan yawo a Ghana to abin da yake wajibi kenan duk wanda ya san ya karantar da bid'a ya je ya rushe bid'ar da kanshi ya kuma zauna ya karantar da sunna a wannan wuri in ya sani in kuma bai san sunnar da za ta zauni mazaunin wannan ba to akalla ya je ya rusa wannan bid'a ya barranta daga bid'ar da kuma waɗanda suke yin ta dan haka ya jama'ar musulmi Allah bai yarda a bauta mishi da wani abu ba sai da abin da manzon Allah ya zo da shi a matsayin shari'ar musulunci sa'annan kuma ba za ka bauta Allah da abin da manzon Allah ya zo da shi ba sai wanda aka tabbatar da ya inganta kuma babu yadda za a yi a gane ya inganta sai an yi aiki akan shi ta hanyar ilimin hadisi ilimin hadisi kuma na daga cikin ilimi mafi karanci a kasashen nan namu shi yasa kaga bid'a ta yi yawa dan haka duk inda kaga ilimin hadisi ya karanci zaka ga bid'a ta yawa duk inda ilimin hadisi ya wadata zaka ga sunna akwai ta sannan zaka ga karancin bid'a a wannan wuri dan haka babu bangaren malaman da bid'a bata bi su ta fatattaka su ba sai malaman hadisi walillahi darruhum wa ala allahi shukruhum wa hasharana allah fi zumratihim malam yake cewa wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yusalli ala nafsihi fi tashahhud al-awwal wa ghayrihi annabi ya kasance shi da kanshi ne wa kanshi salati a wajen tahiyar farko da kuma wata tahiyar daban mun karanta wannan dama yace al-imamu abu awana ya fitar da shi fi sahihi a cikin littafin shi as-sahih mujalladi na biyu shafi na 324 wan nasa'i wa sanna zalika li ummatihi haythu amarahum bis salati alaihi ba'da salami alaihi kuma annabi ya sunnanta wa al'ummar shi a yayin da ya umarce su da cewa su yi mishi ainihin wato salati bayan sun yi mishi sallama yi mishi sallama din shine a tahiya da ake cewa assalamu alaika to kaga bayan wannan sallama sai kuma su yi mishi ainihin salati dama aka ce na daga cikin ladabin duk sa'an da aka ambaci sunan annabi za a yi mishi salati to tunda a cikin tahiya ka ainihin ce assalamu alaika ayyuhan nabiyyu ai kaga baka yi salati baka wuce assalamu alaika gashi ka ambaci sunan annabi ka ce ayyuhan nabiyyu kaga baka yi salati baka wuce to kana gama tahiya sai kai cikakken salati kaga yana daga cikin cikon wancan ladabi kenan gashi a ƙasa sharhin wannan kalma yace faqad qalu ya rasulullahi domin kuwa sahabbai suka zo suka ce ya manzon Allah qad alimna kaifa nusallimu alaika ai fit tashahhudi mun san yadda za mu yi maka sallama wato a wajen tahiya tunda muna cewa assalamu alaika fa kaifa nusalli alaika to wajen salati fa ya za mu yi maka jama'a ina son ku tsaya ku dubi wannan tsakani da Allah sahabban nan sun iya larabci malaman fiqhu ne cikin su malaman hadisi ne malaman larabci ne malaman tafsiri malaman komai ne cikin sahabbai akwai irin su amma fa ba su tsaya su ce bari su rubuta tasu da la'ilal khairati din ba ba su ce bari su tsara salatul fati ba ba su ce bari kawai duk yadda kai tunda an ce salati sai suka zo suka ce Allah ya ce mi maka salati yaya za mi maka salati ashe wannan ya nuna ra'ayi ba da mashiga sai yadda aka ce qala sai annabi ya ce qulu allahumma salli ala muhammadin ku yi mini salati ku ce allahumma salli ala muhammadin alhadisa ka karanta hadisin har zuwa karshe za mu zo mu same shi in Allah so cikakken lafazi falam ya khussa tashahudan duna tashahudin mala yace kaga annabi bai ware wata tahiya banda wata tahiya ba bai ce a tahiya ta biyu ba kadai za a yi min salati banda tahiyar farko dan haka fasihi dalilun ala mashru'iyyati salati alaihi fi tashahhud al-awwal aidan a cikin wannan akwai dalili akan cewa shari'ar musulunci ta shar'anta yin salati ga annabi a tahiyar farko har wa yau wa huwa madhhabul imam shafii wannan shine ainihin madhhabin al-imam shafii kama nassa alaihi fi kitabihi al-umm kamar yadda al'imamu shafi'i ya ainihin wato kawo nasi karara a cikin littafin shi al'ummu littafin al'ummu littafi ne na fikihu wanda yake ɗauke da kuma wasu ƙananan littattafai na al'imamu shafi'i ana buga shi a cikin mujalladi biyar littafi ne yadda kaga kamar tsarin za a ce fikihun malikiya ɗinnan, sai dai kai ka san akwai bambanci tsakanin rubutun salaf da rubutun khalaf a wajen fikihu imamu shafi'i yana yin magana ne wadda yake sai ya tabbatar yana da nassi a kanta ko kuma fahimta ce kai tsaye daga wani nassi ba wai fiqhun fiqhu ba fiqhun fiqhu shine wani malami ya zauna ya rubuta fiqhu kai kuma in ka tashi madadin ka koma ka duba me Allah yace me Annabi yace kai kuma sai ka dubi nashi wai daga nashi ne kai kuma zaka haifar da naka fiqhu to amma su su imamin shafi'i kai tsaye za su duba Allah ya ce annabi ya ce sai su kokarin ciro fahimtar su sannan su ne suna kawo Allah ya ce annabi ya ce a mafi yawancin lokuta sai ce wa huwa sahihu inda ashabihi a shekul allamatul albani ya ce kuma wannan magana ita ce ingantacciya a wurin almajiran shafi'i cewa shari'ar musulunci ta shar'anta yin salati na annabi sallallahu alaihi wasallama a tahiyar farko kama sarraha bihin nawawi kamar yadda al-imamun nawawi ya fito karara ya faɗi haka fil majmu'i a cikin littafin shi al-majmu'u sharhul muhazzab a cikin mujalladi na uku shafi na ɗari hudu da sittin daidai واستظهره في الروضة وأن اللتافي نا الإمام النووي المجموع شرح المهذب المهذب للتافي نا فقه شافعية وأن الإمام الشيرازي يربوتاشي إمام النووي يزوي فار شرح اللتافي يا كيزوا باب الربا في الله يدعو كرنش sai aka samu wani cikin malamai da ya zo daga baya sai ya karasa shi to a cikin wannan littafi al-Imam nawawi ya ainihin wato fito karara wato ya nuna haka sannan sai al-Sheikh al-Albani ya ce wastazharahu fi rawda sannan kuma a cikin littafin shi mai suna raubatu talibina shi nawawi kenan sai ya fito karara ya ƙara ainihin bayyana wannan magana a cikin mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da sittin da shida da ɗari biyu da sittin da uku tab'ul maktabil islami wanda yake al-maktabul islami waɗanda ke dimashku shami suka buga shi wannan littafi shi kuma fiqhu ne na shafi'iyya al-imam an-nawawi ya rubuta shi mujalladi goma sha shida ne الإمام النووي إن شيني إن بك سنش بيوان دي لتافي أربعون حديث يلتافي رياض الصالحين يزو يلتافي المنهاج بشرح مسلم ابن الحجاج يشرح صحيح مسلم tare da cewa al'imamin nawawi duka duka rayuwar shi fa shekara arba'in da biyar a duniya amma in ka ga aikin da yawa addinin musulunci za ka yi mamaki al'imamin nawawi ya ce ya shekara biyu dindi bai kwanta ya yi bacci kwanciya irin yadda kake kwanciya ba aka ce ya kake bacci ya ce in yana karatu ko yana rubutu in ya ji bacci ya dame shi sai ya dan jingina kan littafin haka ya dan yi minti biyar minti goma sai ya farka ya ci gaba al-imam an-nawawi kenan alherin Allah ya kai mishi Allah ya gafarta mishi wa huwa ikhtiyarul wazir ibn hubaira wannan ainihin wato magana ta cewa yin salati ga annabi a zaman tahiya na farko shine ainihin wato maganar da al-imamu al-wazir ibn hubaira ya zaba al-hanbali wanda yake dan mazhabin hanbaliya ne fil ifsa kamar yadda ya faɗa a cikin littafin shi mai suna al-ifsahi kama naqalahu ibn rajab kamar yadda ibn rajab ya ɗauko wannan magana fi zail tabaqat a cikin littafin shi mai suna zail tabaqat a cikin mujalladi na farko shafi na 280 wa aqarrahu kuma ibnu rajab da ya dauko waccan magana sai ya tabbatar da ita wato al-imam al-shaykh al-allamah al-albani yana tabbatar maka da cewa bayan da muka nuna wannan magana cewa yin salatin annabi a kowane zaman tahiya daidai ne sai ya ce shafi'iya ba da fatawa akan haka kuma almajiran mazhabin shi sun nuna haka malamai daga cikin su sa'annan kuma mazhabin hanabila ma su ma sun tabbatar da haka sai ya ce domin ga alwazir ibn hubaira ya tabbatar da haka kuma ibn rajab ma ya ɗauko wannan magana wa aqarrahu kuma ya tabbatar da ita an fahimci wannan da kyau ko wa qad ja'at ahadithu kathiratun fi as-salati alayhi sallallahu alaihi wa sallama fi tashahhud ash-shaykh al-allamah al-muhaddith al-albani yace hadisai da dama sun zo waɗanda ke bayani akan yi wa annabi salati a tahiyya وليس فيها أيضا التخصيص المشار إليه كما أتكن ودنا حديثي بأكيب cewa sai ta hiya ta biyu ba kawai banda ta farko sai ce bal hiya amma waɗannan hadisai sun zo ne sun yi magana sake babu kaidi tashmilu ka tashmilu kulla tashahhudin dan haka waɗannan hadisai sun tattaro kowace tahiya ke kowace zaman tahiya kai bayan ka gama za ka yi salati kad auratu hafil asli a shekul allamatul albani yace din na zubo waɗannan hadisai a asalin littafin da ne takhrijin hadisan sifatu sala ta'alikan yace na kawo su ne a matsayin ainihin wato sharhi a ƙasa ba ainihin su ne na kawo a asalin cikin littafin ba domin abin da yasa sai yace walam urid shay'an min hafil matni ban kawo ko ɗaya daga cikin su a cikin matani ba li'annaha domin su waɗannan hadisai waɗanda suke nuna yin salati a tahiya laisat ala sharɗina ba su cika sharaɗin mu ba saboda a shekul albani ya yi sharaɗi da cewa duk hadisin da ya zama za'ifi ne ko majhuli ya ruwaito shi to ba zai kawo shi a matanin littafin ba to don haka da ya je yana takhrijin hadisan littafin ma duk hadisin da ya zama bai cika wannan sharaɗi na inganci ba ko kyautatuwa to ba zai kawo shi a cikin matanin ba don haka ko a can al'asulu ɗin sai kawo a ƙarƙashin ainihin ta'aliki haka mun fahimci wannan ko sai ce wa in kanat min haythul ma'ana yuqawwi ba'daha ba'dan ko da yake in mun dubi ma'anarsu to suna karfafa junansu amma wa laysa lil mani'in al mukhalifin ayyu dalilin yasihu an yuhtajja bihi mutanen da ainihin suke hana a yi wa annabi salati a zaman tahiya na farko waɗanda suka saba wannan magana to ba su da wani dalili wanda ya inganta a kafa hujja da shi kun san kamar mu nan malikiya misali kasashen mu nan da ake bin malikiya ana cewa da zaran ka gama ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu tahiya kenan sai kai marmaza ka miƙe babu maganar salati to wasu kuma yan shafi'iya sai suka ce in za a yi salatin to sai dai a yi takaitacce kamar a ce allahumma salli ala muhammadin wa sallim to duk wannan magana ba ta da asali dan haka yace waɗanda suka saba wannan magana ba su da wani dalili wanda yake mai inganci da za a yi hujja da shi kama fassaltuhu fil asl yace kama yadda ne bayani dalla dalla a cikin wancan littafi al asl kama anna al qawla bi karahati ziyadati fi salati alayhi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama fi tashahhud al awwal ala allahumma salli ala muhammadin mimma la asla lahu fi sunnah yace kamar yadda yake kuma cewa da wasu suka yi wai makaruhi ne a wajen salati ga annabi a tahiyar farko wai mutum ya kara daga kan allahumma salli ala muhammadin suka ce wai in tahiyar farko ce tunda ana son takaitawa to da ka gama tahiya sai ka ce Allahumma salli ala Muhammadin sai kai shiru sai ka tashi wai in ka ƙara da cikakken salati to ka aikata makaruhi malam yace wannan magana ba ta da asali a cikin sunna wala burhana alaihi kuma babu dalili a kanta jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan da asalin dalilan da suka dogara da su su ne me zaka zo ka ji wani hadisi ne na Ibn Mas'udin wai aka ce wai annabi ya kasance in ya zauna zaman tahiya kamar ya zauna akan garwashin wuta nan da nan sai marmaza ya tashi wannan hadisi ne munkari bai inganta ba malam zai zo ya magana shi anan gaba kadan insha Allah don haka sai ya ce bal nara anna man fa'ala zalika mu muna ganin ma wanda ya aikata haka mutumin da ya zan daga yin tahiyya farko kawai sai ya ce Allahumma salli ala Muhammadin sai ya miƙe to lam yanfaz amran nabi sallallahu alaihi wa sallama to bai bi umarnin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba al mutaqaddim wanda ya gabata da annabi ya ce qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin ila akhirih har zuwa ƙarshe tunda sun ce yaya za mu yi maka salati sai annabi ya ce ga salati sai ya karantar da su salatan da za mu zo mu ji to misali sai aka ce kai ka ce kawai Allahumma salli ala Muhammadin to dan Allah kai ka bi umarnin manzon Allah kenan da yace ga yadda zaka ce to dan haka in ka bi umarnin manzon Allah to zaka saba mazhabi in ka bi umarnin mazhabi zaka saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka dubi a matsayinka na mumini menene Allah yake da kai cewa ya inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na muminan arziki in aka ce an kiraye su zuwa ga Allah da manzon Allah sai su ce mun ji mun bi to tunda mazhabi dai ya ce makaruhi ne ka kara daga Allahumma salli ala Muhammadin shi ko manzon Allah ya karantar da ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin har cikakken salati sai ka aje mazhabi gefe guda sai ka bi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-shaykh al-allamatul albani yace walil bahsi tatimmatun yace wannan mas'ala tana da cikakken bayani auradnaha fil asli mun kawo a cikin wancan littafi al asl jama'a mun fahimci wannan amma bayanin dai da aka yi maka anan akwai gamsarwa to yanzu sai mu ce wa allamahum anwa'an min siyagis salati alaihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai mu koma cikin matini kenan malam yace kuma annabi ya karantar da sahabbai nau'uka daban-daban dangane da yi mishi salati dan haka in ka haddace duka wannan sallah kai wannan wannan sallah kai wannan wannan zama kai wannan wancan zama kai wancan in baka haddace duka ba kwaya ɗaya ka iya sai ka nace wa kwaya ɗayan nan ka tabbatar dai baka ƙara ba inda ka ga ya ƙare da innaka hamidun majidun don ka zo kai ma ka tsaya a nan kar ka ƙara da ainihin wato inda ya zo ya ƙare da wani lafazi daban wanda ba wannan ba yadda ka gansu haka ɗin nan to haka ake neman ka da ka yi su kakka ƙara kakka rage kakka canza kakka kawo wani lafazi naka ba ka da ta cewa a kai jama'a mun fahimci wannan da kyau ko don haka sai ainihin malam ya ce awwalan lafazin salati na farko Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyatihi كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وهذا كان يدعو به هو نفسه صلى الله عليه وآله وسلم wannan lafazin da kaji mun karanta duk sanda annabi zai wa kanshi da kanshi salati irin wannan lafazin yake yi mun fahimci wannan da kyau ko fassarar shi shine Allahumma salli ala Muhammadin Allah ka yi daɗin tsira da aminci ga ainihin wato Muhammad wa ala ahli baitihi da mutan gidan shi to mutan gidan shi din nan sai kuma ya ce wa ala azwajihi wa zurriyatihi wato matayen shi da zurriyar shi kaga wannan hadisi ya fassara mana ashe in aka ce ahlul baiti ko alul baiti ma'ana ana nufin al'azwaju wa zurriya matayen annabi sallallahu alaihi wasallama da zurriyar shi don wannan jumla badali ce da aka ce wa ala azwajihi wa zurriyatihi ai badalun min ahli baitihi don da ya ce wa ala ahli baitihi da mutan gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to kuma sai ya ce wa ala azwajihi wa zurriyatihi da matayen shi da zurriyar shi to su wane ne ahlul baiti kenan su din ne ina yin wannan bayani ne saboda na san zindikai yan shi'a suna cewa wai matan annabi ba su daga cikin ahlul baiti wannan zindikanci ne wannan magana ba ta da asali a cikin addinin musulunci ma'ana matan annabi ba su daga cikin mutan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama sai 'ya'ya to ta ina aka samu 'ya'yan ba ta hanyar matan ba ma'ana khadijatul kubra ba ta daga cikin mutan gidan annabi amma fatima tana ciki to abin da nake so kowa ya fahimta waɗannan yan shi'a fa wallahi tallahi kafircin su a bayyane yake karara sai dai wanda Allah bai mishi gamdakatar ya share mishi kwantsa da ke idan shi ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko in ba haka ba yan shi'a za ku ji duk sanda za su yi magana magana suke akan Husaini da Fatima da Aliyu ina Alhassan fa in shi a ba sa kauna Alhassan ina Zainab ina Ummu Kulsum ina uwarsu baki ɗaya ita ce Khadijatul Kubra ina Ibrahim duk ba ƴaƴan Annabi sallallahu alaihi wasallama bane ina Al-Qasim ina At-Tayyib duk waɗannan ƴaƴan Annabi sallallahu alaihi wasallama su Abdullahi duk suna ina su ba ahlul baiti bane in an ce ma zurriyar ce kawai ƴaƴan Annabi ne ahlul baiti din misali to yaya za a ware Fatima kawai a jikoki kuma yaya za a ware Al-Husaini kawai ina Hassan shi ba a san shi ita kanta Fatima tana da ɗa mai suna Ummu Kulsum tana da ɗa Muhsin to don haka kusan cewa akwai wata manufa wallahi manufa ce ta araba mutane da addinin musulunci haƙiƙa amma saboda ku al'amarin ya zo muku ne ta hanyar an ruɗe ku zindikin da ya fara kawo shi'a zai tallanta a ƙasar nan wanda yake ɗan nan garin ne da ya zo sai ya dubi abin da mutane suke kishi sai ya ɗaga wannan abin sai ya kururuwa da shi ya ce shari'ar musulunci yake nema don haka sai kowa sai ya amsa amma wallahi ba shari'ar musulunci ba ce don shi bai san ta ba bai san alkur'ani ba bai san hadisi ba bai san fiqhu ba bai iya larabci ba ba malami bane shi ta yaya zai kafa shari'ar musulunci ya zama shine ka'idi shine shugaba mutumin da yake zunzurutun jahili duk bayanin da zai yi turanci ne larabci ba zai shigo ba in zai ja babu aya ta alkur'ani kwaya ɗaya da zai ja ta daidai ko kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yaya za a ce wanda ake fatan ya kafa mana gwamnatin musulunci bai iya qur'ani ba bai iya hadisi ba bai iya larabci ba ta yaya bai iya tafsirin alkur'ani ba bai iya karantar da hadisi ko fiqhu ba sai lacca duk dan siyasan da ka sani na Najeriya bai iya lacca ba duk karuwar da ke gidan kula bata iya lacca ba duk dan daudin da ke gidan dandali bai iya lacca ba to ba a da bukatar lacca addinin musulunci karatu yake nema Allah ya ce walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusuna Allah ya ce ku yi tarbiyyan mutane da me sai ce bima kuntum tuallimuna alkitaba da littafin da kuke karantawa wa bima kuntum tadrusuna da kuma littattafan da ku kanku malamai kuke karantawa ku je ku karanta a littattafai ku zo ku karantar a littafi amma sai lacca laccan ka dage sauraren BBC kana karanta mujalla kana kana sauraren VOA ba za ka iya lacca ba surutai ne da hayaniya kana karanta jaridu amma karatu ake son a karantar da mutane samfarerar karatu dan haka sai ka ga cewa kaifa ma yakunul muraddi yakunul murabba yadda shi jagoran tafiya yake tantirin jahili haka duk waɗanda ke bin shi suke jahilai karatu ba shi da muhimmanci a wurinsu ba karatu ne yake da muhimmanci a wurinsu ba menene yake da muhimmanci a wurinsu iskanci da nuna su 'yan tasha ne da nuna su cewa sun iya tsageranci yaushe za a yi addinin musulunci haka to duk dai jihadi dai ya kare dai daga cewa ana neman ne a kafa gwamnatin musulunci aka koma ana zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama aka koma baki ɗaya kuma jihadi ya koma masallatan juma'a na musulmi sai a ɗibi makamai a cikin makara sai a tafi masallatan juma'a na musulmi a je akan musulmi kuma za a yi jihadi ko ba haka aka yi ba ai wannan waqa'a ala masma'in minna wa mar'a kowa ya ji kowa ya gani ba wai riwaya bace ta zo maka daga wani gari a nan tudun wadannan sai da yan shi'a suka rinka tafiya masallatan iyayensu yan ɗariƙa ba haka aka yi ba suna zuwa masallatan iyayensu yan ɗariƙa da makara da makamai a ciki za su je su yaƙi iyayensu su kashe su kuma gwamnatin musuluncin akan iyayensu za su kashe Allah ya shiryar da mu to saboda haka ahlul baiti zurriya ta ƴaƴaye da jikokin annabi sallallahu alaihi wasallama da matayen shi wai su ɗan shi'a wai ba sa ƙaunar matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai an samu wani zindikin ɗan shi'a a Iran yake cewa kai manzon Allah da ya auri Aisha tun da yake bai taɓa kwanciya da ita ya zuba maniyin shi a jikinta ba saboda ƙiyayyar matan manzon Allah da yake wai in ya ainihin sadu da Aisha maniyin shi baya zuba jikinta sai kuma ya ce in har maniyin annabi kuna zuba a jikinta to yadda za ta ci wuta haka wannan maniyi ma zai ci wuta dama haza huwa baitul qasid abu zur'atar razi ya ce dama abin da suke hari shine manzon Allah suke hari su ci mutunci suka san cewa in sun zo kai tsaye ba za a yadda ba dan haka sai suka hari abokan annabi sallallahu alaihi wasallama a waje da kuma abokan zaman shi na cikin gida dan Allah an ce matayenka yan iska ne abokanka an ce makaryata ne to ina ma'anar kai ka zama mutumin kirki cikin gida kana tare da yan iska yan shi'a sun tabbatar da cewa sai da tuna Aisha wannan zina da aka ce sun tabbatar da cewa babu shakka akan cewa ta yi Qur'ani ne sauka daga saman bakwai ya barrantar da ita amma sun tabbatar da haka shi yasa ya ku jama'a wallahi matasa babu abin da ya kamata ku bi ku zauna lafiya sai alqur'ani da sunna a bisa manhaji na salaf wannan tafiya ta shi'a tafiya ce ta amai da ku banzaye sakararru kowa dai ya ga irin cutar da aka yi muku aka lalata tunaninku aka ce muku karatun boko kafirci ne shi kuma din nan da yake ce muku karatun boko kafirci ne dagutu ne kaza kaza shi kuma din nan dan boko ne bai zauna wannan kujera da yake muku jagoranci ba sai ta hanyar boko tunda bai yi karatun musulunci yadda ya kamata wanda yake zaune irin wannan matsayin yayi ba dan haka da bokon yake jan ku to amma da yake ku dindin ma dindin ne gaba ɗaya babu rahama ko ɗaya ta ilimi tare da ku to tunda shi ya dan iya ya ja baki a karkace a wallahi ka a yaudare ku ba gwamnatin musulunci ake son kafawa ba yanzu ma dai an daina magana kafa gwamnatin musulunci yanzu shi an cin ake kaje wurin wa'azozin su kaji shi an cin kawai ake karewa kai tsaye duk wani abu da shi'a suke yanzu suna kokarin su tarkato su kawo shi nan kasar amma saboda iyayenku da ke ɗariƙa azzalumai ne ba su ƙaunar Allah sai su ce wai mu ana aiko mana da kuɗi daga ƙasashen Saudi Arabia don mu zo mu yaɗa aƙidar wahabiyanci ai mu ana aiko mana da kuɗi ba ma shakkar kowa ba mu tsoron kowa nan za mu zo mu zube su kan tebur su ce kuɗi sun zo daga Saudiya za a yi kaso mun fahimci wannan da kyau ko eh Allah ya shiryar da mu saboda haka wannan shi'a ba abin yi bane in za ka yi alkur'ani da sunna ka yi shine abin bin ka nan hanyar ce za ka rayu ka rayu cikin mutunci ka je lahira kana da abin da za ka gaya wa Allah amma sai su yaudare ka sai a yaudaro ka a ce shari'ar musulunci sai a zo ƙarshe ana cin mutuncin waɗanda suka ruwaito musuluncin kuma saboda yanzu sai ku ji yaro ɗan ƙarami yana zagin sayyidina muawiya sai ku ji yaro ɗan ƙarami yana zagin aisha muna biyu ce wata ran muka fara jin wannan magana sai muka ji kamar an buga mana barandami aka kamar wasa yarinya ta ce Allah ya kiyaye in haifi ya in sa mata suna Aisha sai muka ji kamar kamar magana ƙarya ce wai Allah ya kiyaye ta haifi ya ta sa mata suna Aisha abu yana naso yana yaɗo sai aka samu wani a Sokoto sunan shi Abubakar sai ce shi a daina ce mishi Abubakar a rinka ce mishi Garba shi yasa ku sani da cewa wallahi ba addinin musulunci ba ce manufa ce ta abatar da ku amma ba za ku fahimta ba saboda me saboda mu alhamdulillah da'awar da muke yi alkitabu was sunna muke kiran jama'a su zo su bi alaman hajji salaf kuma muna faɗa da bid'a ko kuma an waye gari an yi rashin sa'a mafi yawancin iyayenku yan bid'a ne mafi yawancin iyayenku yan ɗariƙa ne dan haka sai su kyamatar da ku dangane da zuwa kusa da mu dan in kun zo kusa da mu dole zai zama kun kama wani addini daban ba irin na iyayenku ba amma su a cikin tafiyarsu babu magana akan aƙida ko karatu ko gyara ibada in dai za ka bi su kai wa shugaban ƙungiyarsu salati kai mishi labbaika ke nan kai nasu ne kawai shikenan don haka ba wata matsala wadda dan kana bin su za a sa ka ka gyara ta balle ka zo gida ka samu matsala kai da iyayenka domin ne iyayenka batattu ne kai kuma an ɗora ka hanyar da ta fita iyayenka bata yasa ya kamata lallai matasa su san cikin hayyacin da suke ciki Allah ya kiyaye Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wato Allah kai dadin tsira ga Muhammad da mutan gidan shi wato mutanen gidan nashi su ne matayen shi da zurriyar shi zurriya wato ƴaƴaye da jikoki da tattaba kunne sharifai kenan aqidar musulunci dangane da shariftaka gaskiya ce shine sharifi wato wanda yake jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya bi irin addinin da annabi ya bi shine sharifi ba wai sharifi wanda aka sani a ƙasar Hausa a ce wannan sharifi ne wuta ba ta cin shi duk wanda kuka ga wuta ba ta cin shi ko dai zunzurutun matsafi ne ko kuma cikakken fasiki ne amma babu wani mutum da za a ce wuta ba ta cin shi wuka ba ta taba wane wane maciji in ya gan shi gudu yake wane kunama ba ta harbin shi wane kura tana jin tsoron shi kaga wannan ba mutum ne mai lafiya ba akwai matsala tare da shi ko dai yayi shirka yayi tsafi shi yasa kura in ta ji kanshin shi sai ta gudu kunama in ta ji kanshin shi sai ta gudu maciji ba zai sare shi ba wuka ba za ta ci shi ba to ko dai ta hanyar tsafi ko kuma ta wata hanya ta fasikanci amma babu wata hanya ta musulunci jama'a wadda ta tabbata a sunna da zai zama karfe ba zai ci ka ba tun daga karfe ya ci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an fasa mishi kai ranar da aka yi yakin Uhudu an zuban mishi da haƙora biyu sama biyu ƙasa sai da tana Fatima ta je ta ainihin kona tabarma ta zo ta ainihin rinka zuba mishi wannan garin tabarma kamar aidin kenan jinin ya tsaya to karfe ya taba annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce kai karfe ba zai taba ka ba wannan hadisi yana cikin bukhari to kaga kai ba na manzon Allah bane kenan wata hanya ka kama sannan kunama al-imamu tabarani ya rawaito da isnadi hasan manzon Allah yana sallah kunama ta harbe shi ya idan da sallah yasa aka kawo mishi gishiri da ruwa yana diba yana shafawa a wurin yana karanta kulhuwa da falaki da nasi yana cewa Allah ya wadaran kunama bata ban mai sallah ba balle mara sallah to kunama ta harbi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to yaya aka kai a ce kunama ba ta harbin ka wai ga wata aya ta alqur'ani da zaka karanta to shi manzon Allah gaba ɗayan qur'anin shi aka saukawa amma gashi ta harbe shi shi yasa jama'a babu kyau dan haka ku karanta ƙarshen littafin wasiqatul ikhwani na Shehu Usmanu dan Fodiyo yace ijma'i malaman musulunci sun haɗu akan cewa haramun ne ka sha maganin ainihin ɗaukar kunama ko maciji ko kuma maganin ƙarfi shi yasa babu kyau in ka san ka gaji wannan taurin a gidanku ka je a daren nan ka lalata shi in ba haka ba wallahi ba hanya ce ta musulunci ba in ka mutu Allah ba zai karbe ka ba kama sallaita ala ali ibrahima kai dadin tsira ga annabi Muhammad da mutan gidan shi kamar yadda kai dadin tsira ga mutan gidan annabi Ibrahim innaka hamidun majidun ya Allah kai abin godewa ne kuma abin girmamawa ne wa barik ala muhammadin ka yi ƙarin albarka ga Muhammad wa ala ali baitihi da mutanen gidan shi to kaga haka ake son ka kula da lafazin a can lafazin farko yace wa ala ahli baitihi a wannan lafazi na biyu kuma yace wa ala ali baitihi to kowanne ka karanta shi yadda yake ka haddace shi haka ma'ana da ahlu da ali ya zama abu ɗaya kenan wa ala azwajihi wa zurriyatihi wato ali baitihi mutan gidan nashi su ne matan shi da zurriyar shi kama barakta ala ali ibrahima innaka hamidun majid kamar yadda kai daɗin albarka ga ainihin mutanen gidan annabi Ibrahima, ya Allah kai abin godewa ne kuma abin girmamawa ne. wannan ainihin kalmomi da suka zo ya fassara su menene ma'anar salati ga annabi menene ma'anar Allah ya ƙara mishi albarka shine na farko yace aula ma qila fi ma'anar salati ala nabi sallallahu alaihi wa sallama qawlu abil aliya mafi dacewar fassarar da aka yi dangane da cewa menene ma'anar salatin annabi ita ce maganar da wani babban malami cikin tabi'ai ya faɗi shine abul aliya ya ce salatullahi ala nabihi in aka ce wato salatin Allah ga annabin shi Allah ya wa annabi salati to sana'uhu alaihi wa ta'azimuhu wato Allah ya yabe shi kuma ya girmama shi saboda haka duk sanda kake cewa Allah kai salati ga annabi kana cewa Allah ka yabi annabi kuma ka ƙara mai girma wa salatul mala'ikati wa ghairihim alaihi salati kuma da mala'iku aka ce su ne wa Allah su ne wa annabi ko da kuma salatin da aka ce wasu halitta su ma su yi kamar mu mutane kenan falabu zalika min Allah ta'ala wato neman Allah ya yabi ya ƙara wa annabi yabo ya ƙara wa annabi girma kenan dan haka duk sanda kake cewa Allah ya wa annabi salati kana ainihin wato roƙon Allah ya ƙara mishi girma ne wal muradu abinda ake nufi shine talabu ziyada neman ƙari la talaba asli sala ba wai neman asalin yin salatin ba dan dama Allah ya riga ya yi mishi tsira din Allah ya riga ya amince da shi nema kake Allah ya kara mishi don haka kaga ashe kyakkyawar fassara an aka zo sai a ce Allahumma salli ala Muhammadin Allah kai dadin tsira ba za ka ce Allah kai tsira ba dan dama yayi sai dai dadi to haka sahabbai ma radiyallahu anhu jumla ce du'a'iyya dan haka sai ka ce Allah ya ƙara mishi yarda domin waɗannan sahabbai Allah ya yarda da su baki ɗaya ya ce as-sabiquna was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wallazina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu waɗannan mutane da suka shiga addinin musulunci suka yi hijira tun farkon musulunci da dumudumin shi su ne as-sabiquna al-awwaluna Allah yake ya yarda da su hakan nan mutanen Madina Allah ya ce ya yarda da su ya zo ya ware kuma waɗanda suka yi mubaya'a ta musamman ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina haƙiƙa Allah ya yarda da muminan nan iz yubayi'unaka tahta shajarati sa'ad da suke yi maka mubaya'ad da suke yi maka a karkashin wannan bishiya to Allah madaukakin sarki ya yarda da sahabbai don haka duk sanda ka zo ka ce an abi huraira radiyallahu anhu sai ka ce abu huraira Allah ya kara mishi yarda dan dama ya yarda da shi ala ragami an fi shi'a ko shi'a su yadda ko ba su yadda ba sahabban nan duk baki ɗaya Allah madaukakin sarki ya yarda da su radiyallahu anhu wa radu anhu ذكره الحافظ في الفتح الحافظ ابن حجر الأسقلاني شيء أن بتوانا مجانا أتكين فتح الباري ورد القول المشهورة sai ibn hajar ya tunkuɗa wannan magana wadda take shahararriya ce akwai wata magana shahararriya da ta yaɗu a cikin jama'a cewa wai anna salatar raddi wai salatin da Allah yake wa annabi shine ar-rahama wato rahama kenan wato kamar in kana cewa Allahumma salli ala Muhammadin a karkashin watan fasara kamar kana cewa ne Allah ka ji kan annabi Muhammad sai ya ce to wannan magana ba daidai bace wa fassala zalika ibn al-qayyim al-imam ibn al-qayyim ya tsaya yayi bayani akan wannan mas'ala dalla dalla fi jila'il afham a cikin littafin shi mai suna jila'ul afhami mun zo da wannan littafi shekaran jiya mun nuna mun yi bayani ga jama'a yace yayi cikakken bayani bima la mazida alaihi bayanin da yake babu ma neman wani ƙarin bayani in dai ka je ka karanta wannan littafi zaka gamsu don haka ash-shaykh al-muhaddith al-allamah al-albani sai yace faraji'ahu ka je ka ainihin wato koma ka karanta wannan littafi to abin ta kai ki jama'a kasashen mu ba kasashen da ake samun littattafai na sunna bane a wadace yanzu mai yiwa baka taba ganin wannan littafi ba ma sai ran da nazo da shi salatin manzon Allah yake bayani da isnadai sahihai yake bayyana ma'ana kalma kalma abubuwan da suka halatta da abubuwan da ba su halatta ba a ciki amma sai ka bincika mai yiwa duk kasuwannin kasar nan sai ka rasa shi jila'ul afhami fi salati wassalami ala khairul anami ko kuma alqaulul badi fi salati ala alhabibi shafi na alhafiz sakawi mun zo da shi ko ad-durrul mandud fi salati ala sahibil maqamil mahmud na al-imam al-haythami duk malaman hadisi ne suka yi game da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma fadlus salati ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama na al-imam al-qadi isma'il duk sai ka nemi waɗannan sai ka rasa amma sai ka je ka samu wannan dalailul khairati gashi nan a kasuwa yana jiran kawai ka zo ka siya Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to a shekul allamatul albani da ya ce ka koma ka ainihin karanta wannan ainihin littafi jama mun fahimci wannan da kyau ko wannan kenan waccan kalma kuma da ya ce wa barik ala muhammadin sai ce min albaraka daga albarka wahiyan nama wato shine haɓaka nama haɓaka bubbuga abu wato ɗaukakuwa abu wa ziyadatu da kuma ƙaruwa wa tabrik da kuma ainihin ƙaruwa albarka a cikin shi addu'a bi zalika to kane wa annabi addu'a kan haka kenan cewa Allah ya ƙara haɓaka al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara mishi albarka fa hadha du'a malam yace kaga wannan addu'a ya tabammanu i'ta'uhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min alkhairi ma atahu li ali ibrahima ta tattaro kane wa annabi addu'a ne Allah ya bai wa annabi Muhammadu daraja irin wadda ya bai wa annabi Ibrahima da mutan gidan shi. duk sanda kake cewa Allah ya wa annabi daɗin tsira kamar yadda ya wa annabi Ibrahim da mutan gidan shi to kana fatan Allah ya saka wa annabi albarka kenan irin yadda ya albarkaci al'umma annabi Ibrahima al'umma annabi Ibrahima duk wani annabi da ya zo bayan annabi Ibrahima to jinin annabi Ibrahim ne annabi Ibrahim ya samu daraja ko bai samu ba to kana cewa Allah ya wa annabi daraja kwatankwacin wannan domin ba zai yiwu irinta ba sai dai ka ce kwatankwaci wato ba zai yiwu misalu ba sai dai nahawa kwatankwacin irin wannan shine shi kuma annabi Allah ya zubo malamai a cikin al'ummar shi to Allah ya zuba malamai wanda yake babu wani fanni na ilimin duniyan nan ko na lahira sai da ya zama an samu al'umma annabi sun yi zaka'i akai sun yi fice akai walillahi darruhum alherin Allah ya kai musu wa idamatihi da kuma in Allah ya baiwa annabi wannan alkhairi to Allah ya dawwamar da alkhairin wa subutihi lahu da kuma tabbatar da ainihin wato wannan ainihin alheri Allah ya dawwamar da shi kuma ya tabbatar da abin ya zarce haka wa mudha'afatihi lahu kuma Allah ya ninka wa annabi albarka ninkin da ninkin fiye da ta annabi Ibrahim wa ziyadatihi kuma Allah ya kara mishi akan ta annabi Ibrahim duk sanda kake cewa wa barik din nan to abin da kake wa annabi addu'a kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to munasaba akan maganar da muka yi jiya akwai hadisi wanda aka ce wai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce idan tasafa sha'banu fala tasumu matukar watan sha'ban ya raba to kar ku yi azumi wannan hadisi hadisi ne munkarun da'ifun jiddan hadisi ne wanda bai inganta ba domin wannan hadisi yana hana yin azumi ne a yayin da watan watan sha'ban ya ainihin raba to wannan hadisi ba shi da inganci ya saba ma ainihin sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda Aisha ta ce azumi yakan taru a kanta ba ta samun damar ramawa sai cikin sha'aban dab da ramadan ya kusa shiga sa'an nan kuma gashi nan cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama da muka karanta a jiya hadisai sahihai cewa annabi sallallahu alaihi wasallama babu watan da aka samu yana ainihin yawaita azumi a cikin shi kamar watan sha'aban don haka wancan hadisi da yake cewa in watan sha'aban ya raba kada ya azumi hadisi ne munkari al-imam abu hatim razi yayi inkarin wannan hadisi ya ce bai inganta ba akalla ka karanta littafin bulogul maram Allah ya shiryar da mu mas'ala ta gaba shine dangane da waɗannan mutane masu cewa su sharifai ne wai wuta ba ta cin su to ga makarin su kowa ya ji duk wanda ya ce maka shi sharifi ne wuta ba ta cin shi to a jawo shi a kawo wutar ya tsaya a gabanka ɗayan abu biyu shine makarin shi ko dai ta hanyar tsafi ne ya yi maka wani siddabaru ya maka rufa'i da kenan to sihiru takhyil kenan to ya shiga wutar kai kuma ka karanta ayatul kursi billahi allazi la ilaha illa huwa da iznin Allah zai kone sai dai ruga da gudu ayatul kursi shedanu ne suka rufe idanka daga gaga haƙiƙanin cewa ba wutar yake ba amma ba shiga wutar yake ba sihiru takhyil ne amma ya shiga wutar hakikatan a karanta ayatul kursi ka gani in ba haka ba hanya ta biyu shine ya ainihin a samo gishiri a zuba a ruwa ya wanke jikin shi akwai kitsan wata dabba ne da suke sa ba zan faɗa ba saboda yayin da ake faɗe lokacin wani zai ji ya samu sana'a kitsan wata dabba suke sawa su shafe jikinsu in ka shafe jikinka shi kenan in ka shiga wuta ko kai din nan da ke zaune tittidin waɗannan sai a tara maka kuɗi a ce sharifi ne wuta ba ta cin shi kitse ne na wata dabba da zaran ka shafa ko a hannunka ka shafa haka ka turbuɗa a wuta ko kaɗan ba abin da zai ci hannunka lafiya lau sai a maka ta tafi ana cewa sharifi sharifi wali zai tashi wali zai tashi to makarin wannan a samu gishiri a zuba a ruwa a wanke a ce ya wanke jikin shi sai a ce ya shiga wuta shaikhul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiya a zamanin shi an samu irin wannan yan damfara sun taru ana ta kiɗa wali zai tashi zai shiga wuta ibn taymiya yace a kawo gishiri aka kawo gishiri aka zuba a ruwa ibn taymiya yace to ka wanke jikinka ya wanke jikin shi tas sai gashi ana ta taburza da wali lallai ya shiga yana wallahi ba zai shiga ba ana tunkuɗa shi yana ja da baya ba zai shiga ba wa inna jundana lahumul ghalibuna tawagan mu ahlus sunna musulmi muke cin nasara insha Allah Allah ya shiryar da mu saboda haka kafirci ne waɗannan abubuwa ko fasikanci shi yasa jama'an musulmi ku bari idan ka gaji layu na tauri a wurin babanka ko kakanka kai ne dan gidan mai laya kai ne dan gidan mai kaza duk ka kama suka kone su su kansu layin kafirai ne kafin kai ma da kake sawa Allah ya kiyaye wannan hadisi al-Imam Ahmad ne ya ruwaito su ya ruwaito shi wa Tahawi da al-Imam Tahawi bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci wa Shaykhani haka nan Bukhari da Muslim su ma sun ruwaito wannan hadisi duna ahli baitihi amma a cikin riwayar bukhari da muslim babu lafazin cewa wa ahli baitihi din nan sai dai allahumma salli ala muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi haka can kuma wa barik ala muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi a cikin riwayar bukhari da muslim babu wannan lafazi na ahlul baiti amma tunda an samu ya zo a cikin musnad na imamu ahmad da littafin sharhu ma'anil asar da isnadi sahihi to wannan shi ake kira ziyadatu siqa ƙarin bayani ne na wani amintaccen mutum sai a karɓa dan haka sai ka karanta hadisin yadda ka ji shi to shine aka ce wa hadha kana yad'u bihi huwa nafsuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan salatin da muka karanta na daya shi da kanshi annabi irin shi yake wa kanshi sai kuma lafazi na biyu saniyan na biyu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid wannan ainihin akwai kalima wadda ya sharhi akan ta cewa kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima dinnan sai ce hadhihi ziyada wannan ƙari na cewa wa ala ali ibrahima dinnan wallati taliha da wadda ke biye da ita ta gabanta wadda take irin ta kenan sai yake cewa sabitatani fi riwayatil bukhari wa tahawi wal baihaqi wa ahmad sun tabbata a cikin riwayar bukhari da al-imam tahawi da al-imam al-baihaqi da al-imam ahmad sai yace wa kaza an-nasa'i haka a cikin riwayar nasa'i duk wannan riwaya ta tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana hadawa da cewa wa ala ali ibrahim sai ce wa ja'at aidan min turuqin ukhra fi ba'd as-siyagh al-atiya yace kuma har waye wannan lafazi ya zo a wasu sigogi daban ta wasu hanyoyi waɗanda yake za a zo a karanta su a lamba ainihin salati na uku da lamba salati na bakwai don haka sai malam yace falatan sar bi qawl ibn al-qayyim karka rudu da maganar da ibn al-qayyim yayi fi jila'il afham a cikin littafin shi mai suna jila'ul afham shafi na 198 taba'an li shaykh ibn taymiyyah ya yi wannan magana ne ya bi malamin shi ibnu taymiya fil fatawa ibnu taymiya ya faɗa a cikin alfatawa wasu na kuskure ba su iya faɗar sunan wannan littafi ba suna cewa alfatawi a'a alfatawa ake cewa alfatawal kubra a cikin mujalladin farko shafi na sha shida waɗannan malamai da malamin ibnu taymiya kenan da almajirin ibnu al-qayyim suka ce lam yaji hadithun sahihun fihi lafzu ibrahima wa ali ibrahima ma'an suka ce babu inda aka samu a lafazin hadisi sahihi ya zo a haɗa cewa Ibrahima wa Ali Ibrahima a haɗa suka ce babu wannan sai a shekul albani yake cewa fa haqad ina ka bihi sahihan yace to gashi mu mun kawo maka shi ya inganta sai yace wa hadha fil haqiqati huwa wa hadha fil haqiqa min fawaidi hadha al kitab yace wannan a ƙashin gaskiya na daga cikin fa'idojin wannan littafi صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها ودقة تتبعه للروايات والألفاظ da kuma irin yadda wannan littafi yake bibiyar ruwayoyi da lafuzza dalla dalla wal jam'i bainaha da kuma yadda yake hada su tare wa huwa a'ani at-tatabbu al-madhkur ash-shaykh al-albani yace wannan bibiyar riwayoyi da lafuzza waɗanda na faɗa shay'un lam nusbaq ilayhi wani al'amari ne wata baiwa ce wadda yake babu wanda ya rigaye mu akan ta ba a rigaye mu akai ba har haɗa riwayoyin hadisi a dawo da su wuri ɗaya a ƙashin gaskiya ba a samu wani malami da ya gabata wanda yake irin wannan ba ko ibnu hajar da ake ce mishi hafiz sai kaga in ya kawo ablogul maram sai ya kawo wannan riwaya in ya so sai ce wa fi riwayatin wa fi lafzin amma a dawo a shirya hadisin wuri ɗaya ya koma ya zama abu ɗaya wannan kan ba a taɓa samun wani malami kuma da Allah ya mishi wannan baiwar ba zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u dan haka sai yake cewa wal fadlu lillahi wahdahu falala dukkan ta baki ɗaya ta Allah ce wal fadlu lillahi ta'ala falala ta Allah ce madaukakin sarki walahu shukr wal minna kuma godiya da ainihin wato alfahari da baiwa duk sun tabbata ga Allah wa mimma yu'akkidu khata ibn al-qayyim abin da zai ƙara ƙarfafar ka akan cewa lallai ibn qayyim ya yi kuskure annan nau asabi al'ati nau'i na bakwai wanda yake zuwa wanda za a zo a faɗa na salati din nan kad sahahahu huwa nafsuhu shi da kanshi ibn qayyim ya inganta shi wa fihi ma ankarahu kuma akwai abin da ya musu a ciki wato ibn qayyim ya yi musun cewa akwai inda aka ce ibrahima wa ali ibrahim kuma abin mamaki shi da kanshi ya san da hadisin ya ma haddace shi tun da hafiz ne kuma ya inganta shi amma sai ya rabkana sai ya gafala cewa akwai wannan lafazin a ciki kuma sai da daga baya sai ya ce ai babu wannan shi ke tabbatar maka da cewa inna li kulli jawadin kabwa duk yadda malami ya kai da zama ingarma to wata ran sai an same shi yayi tuntuban harshe ko tuntuban alƙalami amma kullum abin da muke so ka fahimta in ba manyan malamai irinsu ba babu wanda zai gaggawar cewa fa malam wane yayi kuskure ba zai yiwu kai kawai kana nan kai da kanka baka samu tazkiya almajiran layin ku ma ba su yadda kai malami bane balle malaman layin ku balle malaman garin ku malaman ka ma baka gama koyon karatu baka gudu baka tsaya sun sa maka albarka sun yi maka addu'a ba ka tsere daga makaranta ba kawai sai ka zo ka ce ai kenan ai malam wane yayi kuskure shi yasa kuka ga dangane da matsalar da ta gabata kwanaki ta ajinu wai sai kawai ka ga mutum wane ne shi a ilimi wai sai ya ce wai a shekul allamatul albani ya yi kuskure wai a al'imamu abu ishaq al-harbi ya yi kuskure sai ka same shi shi da kanshi din nan larabcin ma da yake karantawa gaba ɗaya babu lexis and structure baya iya karanta larabcin daidai shi kanshi baya karanta shi da doron bayan shi yadda ya kamata amma wani zai ce wai albani yayi kuskure in aka ce to ta yaya aka yayi kuskuren ka nuna mana kuma sannan ka zo ka nuna mana daidai sai ka ga zufa na tsatsafo mishi a goshi to yaya aka yi shi yasa jama'a irin waɗannan mutane wallahi tallahi wato muruccan kan dutse ne ba su fito ba sai da suka shirya duwatsu ne waɗanda suke masu girma babu wanda zai iya ture su sai in ya taka gwargwado ko inda suka taka shi yasa kafin kai saurin cewa malam wani ya kuskure ka yi wa kanka adalci shin wai kai waye a ilimi tukuna ko kuwa kawai ka ɗan je ka ɗan haya islamic ɗinka ko ka ɗan yi diploma ka shi kenan baki ɗaya duk abin da kaga ya saba gwargwadon karatun ka sai ka ce kuskure ne dan haka ko ga lokacin da muka zo akan magana ajinu din nan sai da na kawo tarihin al-Imam Abu Ishaq al-Harbi dan ka san wewa ne ne shi suwa ne ne malaman shi mecece daraja shi a wajen fahimtar hadisi da larabci ina matsayin littafin shi a cikin tsakanin littattafai da suka rubutu akan garibul hadis littattafai da suka rubutu akan garibul hadis sun fi guda goma amma babu wanda ya kama kafan nashi balle ya kusa da shi sannan ka ji irin yaban da ya sha to sai ka gwada ka gani shin kai da za ka iya tasowa nan take ka ce ainihin wannan malam ya yi kuskure mai ka bincika da za a kawo maka isnadi haka za ka iya hukunta shi nan take to kaga inda ake samun matsala kenan shi yasa ku yi wa kanku adalci game da ilimi wannan ilimi da kuke ga duk abin da kake faɗi wallahi tallahi ana nan ana rubutawa kuma za a tambaye ka akai a ranar alkiyama Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu wannan ainihin hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi wa Muslim wa Nasa'i al-Imam an-Nasa'i ma ya fitar da wannan hadisi fi amal al-yawm wal layla a cikin littafin shi mai suna amal al-yawm wal layla al-Imam an-Nasa'i yana da littafi na zikirori wanda zai ce maka babin kaza zikirin safe zikiri bayan sallah zikiri kaza sai kawo maka da isnadi daga annabi sallallahu alaihi wasallama littafi ne wanda yake mujalladi guda an samu wani babban malami hamada addoktor hamada wani mutumin magrib ya yi ta haƙiƙi da takhrijan hadisan wannan littafi al-imamu ibn sunni almajiri ne shi ma ga al-imamun nasa'i shi ma yana da nashi littafin juz'i guda sunan shi amalul yawm wal laila amma na al-imamun nasa'i ya fi inganci fiye da wancan na ainihin ɗalibi nashi to a ciki ya fitar da wannan hadisi a cikin ainihin wato a lambar hadisi na ɗari ɗaya da sittin da biyu a cikin takarda ta hamsin da hudu a lokacin kaga ba a buga shi ba kenan wal humaidi haka al imam al humaidi a cikin littafin shi al musnad a lambar takarda ta ɗari ɗaya da talatin da takwas a fuska ta farko wannan ma yayi hujja da wannan littafi ne kafin a buga shi amma mun faɗa a kwanakin baya cewa akwai ainihin habibur rahman al azumi wani malami ne ƙasar indiya yayi ta haƙiƙin wannan littafi wa ibn manda da al-imam ibn manda shi ma ya ainihin fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi mai suna kitabu tauhidi wa ma'rifati asma'illahi ta'ala a cikin takadda ta 68 fuska ta biyu shi ma wannan littafi a shekul allamatul albani sa'ad da ya hujja da shi ba a buga shi ba amma na faɗa mana a karatuttukan baya cewa yanzu an buga shi akwai wani babban malamin mu wanda ke jami'ar islamiyya a kulliyatul hadisi sharif sunan shi al-ustaz Ali Nasir al-Faqihi babban profesa ne a cikin aqida yayi tahqiqi da takhrijin hadisan wannan littafi na Ibn Manda akwai kitabut tauhidi kuma akwai ainihin wato kitabul iman a cikin mujalladi uku akwai kuma kitabut tauhidi a cikin mujalladi biyu juz'i uku dukkan su al-ustaz ad-doktor Ali Nasir al-Faqihi di yayi tahqiqin su wani babban malami ne mutumin ainihin Madina Balarabe ne wa qala sa'annan sai shi ibnu manda ya ce haza hadisun mujma'un ala sihhatihi wannan hadisi malamai sun haɗu akan ainihin ingancin shi kun ji lafazin salati na biyu kenan to jama'a duk waɗannan salatai fa da ake karantawa to ka tabbatar da cewa ana kawo maka salatai ne na annabi sallallahu alaihi wasallama dan ka tabbatar da cewa dama tintini an yi jana'izar naku salatan salatan fati salatan wane ne salatu tunajjina duk baki ɗaya waɗannan dama an gama da su na manzon Allah su ne suke akan aiki kuma aikinsu zai dawwama matukar addinin musulunci ya dawwama shi yasa ka bar wa waɗannan shehinnai nasu ka kama na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da nasu a ce daidai ne ko da a ce nasu shirya ne amma na manzon Allah aka ce fa inna khairal hadisi kalamullahi wa khairal hadi ko da a ce nasu na shehunan nan shirya ne to na manzon Allah mafificin shirya ne shin da mafifici da wanda yake yana da fifiko wanne za ka ɗauka mafifici wanda ya fi wanda ya fi daraja yasa ka watsan musu da nasu su je can su karata da nasu nasu ya fi ƙarfin kwakwalwar musulmi ثالثا نأكو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan kuma al-Imam Ahmad wa Nasa'i wa Abu Ya'la su ne suka ruwaito shi al-Imam Abu Ya'la ya ruwaito shi fi musnadihi a cikin littafin shi al-Musnad الورقة الرابعة والأربعين والأربعون واتو تكدات أربعين ده إشيني كنفي دوان ننقاف الورقة أتكن تسكى تبيو بسند صحيح ده إسنادي مي إنغانش رابعا لفظي نهو إن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيني اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فسر wannan shine Allahumma salli ala Muhammad ya Allah kai daɗin tsira ga annabi Muhammad annabiyyul ummi wanda yake annabi wanda ba a taɓa saukarwa da al'ummar shi littafi ba ko kuma annabin da bai taɓa iya rubutu da karatu ba saboda darajar shi don haka in aka cewa annabi ummi to an girmama shi wanda bai iya rubutu da karatu ba ya taso cikin mutanen da ba su da littafi kai kuwa aka ce maka al'ummi to an gama da kai sai ka tafi ka je ka sai mahawul ummiya ka je ka sai littafin da ake koyan share jahilci sai ka je ka share jahilcinka sai ka je ka shiga ajin yaƙi da jahilci wannan kalma haka ake karanta ta jama'a cewa ake Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi kakka ce Muhammadin nabiyil ummi Muhammadi min nabiyil ummi Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa barik ala Muhammadin nabiyil